أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan dare na asabar kan mu mance yau muna sha hudu ga watan rabi'u thani hijiran manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha tara ga watan sha ɗaya miladiya na da dubu biyu da ishirin da ɗaya sati da ya gabata mun karanci babi biyu babun fi dalalati ala khair والدعاء إلى هدى أو ضلال سنموك كرانشي باب في التعاون على البر والتقوى يو إن شاء الله زامتاشي أكم باب في النصيحة بابي وانديك بياني جمعنا كوكما واجبة النصيحة نصيحة أصلا تشيني متن ka tsabtace mushi niyya ɓangaren alkhairi kuma ta ƙumshi ma'anar galgadi da alkhairi aikata alkhairi musamman ma bayan mutuwa sai zamanto ta ƙumshi wasiya sannan kuma ta ƙumshi galgadi da alkhairi umarni da kyakkyawan aiki hani da mummuna aiki sai zamanto nasiha ce قال الله تعالى الله مدوكاكي na cewa innamal mu'minuna ikhwa lalle mu'minai yan uwan juna ne ba wani mu'mini face sai dan uwan shi mu'mini dan uwa ne wani mu'mini dan uwan shi ne قال تعالى اخبار عن نوح عليه السلام الله مدوكاكي ya faɗi. na ba da labari ga annabi Nuhu wanda tsirayen Allah da amince su tara tabbata a gare shi wa ansahu lakum ai ina muku wasiya ina nihin ku da alkhairi wa an hudin an samu hala wannan ma'ana da Allah madaukaki bayani game da annabi Nuhu alaihi salam wa ana lakum nasihun amin lalle ni mai muku nasiha ne amintacce wanda ya zamanto amini ne daga Allah mafi ammala hadisu game da hadisai da suka zo a cikin wannan babi shashensu bal'awwalu malam ya ce na farko an abi ruqayya tamim bin ausidari radiyallahu an an samu wani hadisi daga abi ruqayya wanda yake wannan alkunyin shi ne sunan shi tamim bin ausuddari tamim dan ausuddari wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala ce lalle annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi yace addinu an-nasihatu addini dai nasiha domin addinin Allah maɗaukaki ya ginu a kan umarni da kyakkyawan aiki da hane da mummuna aiki. Ƙulna liman sai muka ce mazala sallallahu Alaihi sallama nasiha wannan gawa ƙala lillahi nasiha ne ga Allah ta ɓangaren kaɗaitar da Allah maɗaukaki da abin da ya cancanci da shi. ɓangare na rububiya da uluhiya da asma da sifat kuma a ɓangaren ubudiyya uluhiya to ka a sake a haɗa shi da kowa a cikin bauta haka cikin sifa asma da sifat haka cikin rububiyya bin sau da kawo umarnin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam umarnin Allah littafin shi wali kitabihi haka nan imani cikakken imani da littafin da Allah madaukaki ya sabkaswa manzon shi sallallahu alaihi wasallam shine alquran mutun ya kudiri cewa magana ce ta Allah ba zaurancen zance ba wanda ya kumshi dokoki na Allah madaukaki shi ne ƙarshen littahi da Allah maɗaukaki ya ba manzan shi sallallahu Alaihi wasallam wanda ya shahi dukkan wasu hukumce-hukumce ya tabbatar da abin da ya zo da shi. Wali rasulihi nasiha ne ga manzan shi sallallahu Alaihi wasallam shi ne mutum ya yi imani da shi da manzancin shi kuma baya da wani abun koye mai sai manzan sallallahu Alaihi wasallam. da bi tafarkin shi sau da kawa wannan nasiha ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan wali a'immatul muslimin nasiha ne ga shugabannin musulmi bangare na hukuma da bangare na malamai na Allah ba su matsayi da matsayin da Allah madaukaki ya musu yi musu biyayya a cikin abin da ba sabon Allah ba ne ba. Wa ammatihim sannan kuma nasiha ne ga sauran mutane wanda ba shugabanni ba kuma ba malumai ba, su kuma na ɓangaren jayo musu dukkan wani alkhairi da mutum ya san alkhairi ne da kare su daga dukkan wani abin da ya zama to shari ne gare su. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi. nan sai muka ga cikin wannan hadisi nasiha ta gama kowa da kowa الثاني حديث نبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga jarir da abdullahi wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi kale bayatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala iqamis salah wa ita'iz zakah wan nushi li kulli muslimin ya ce nawa manzan Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi mubaya'a ala iqamis sala afsa cewa zan tsaye da sallah wa ita'iz zakka da ba da zakka wa nushi li kulli muslimin kuma da yi wa kowane musulmi nasiha kaga dan wanka musulmi yana sakaci da wani bangare na addini ka ja hankalin shi ka mai nasiha game da ya kama ya riki kaga iya aikata abin da baya da kyau Allah ya haramta ko manzon sallallahu alaihi wasallam ka mai nasiha a cikin kwanciya hankali da hikima ya bar wannan abin da Allah madaukaki ya haramta muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi na wannan hadisi na karantar da mu ba kamar yadda turawa suke nihin liberté mutum iya da ‘yancin yi abin da yake su a'a musulunci bai san wannan ba in ka yi abin da kake so to ɗan uwanka musulmi zai iya sanya ka hanya nam a salisu hadisi na uku an anas radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga anas da malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi wanda tsira ya Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi qala yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi dayan ku bai cikakken imani ba nan ba imanin bane ba gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kore ana nihin cikakken imani mutum bai baya da cikakken imani har sai lokacin da ya sowa ɗan uwan shi abin da yake sowa kanshi shi kuma a ƙabi'a ta mutum inda mai hankali ne baya sowa kanshi shari sai alkhairi ko to duk irin alkhairin da kake sowa kanka to ka sowa ɗan uwanka wannan alkhairi in kuma ba haka ba to imanin kargagge ne ba cikakke ba ne radda aka ga kai kanka kawai ka so ka samu kaza ka samu kaza ko Allah ya kare ka daga kaza ya kare ka daga kaza ba abin da ya damu da ɗan uwanka to kai imanin mutum wannan ragagge ne sai ya so wa ɗan uwanshi abin da yake so da kanshi na alkhairi kuma ya kiwa ɗan uwanshi abin da yake kiwa wannan na da shar muttafaqun alaihi wannan hadisi shi ma Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi akwai taliki a kalkashin hadisi na na farko qala shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah babban malami abdulaziz bin abdullahi bin baz wanda allah maɗaukaki ya albarkaci ilimin shi a doron duniya yake cewa alaika bin nasihati li hadhihi al-jihat al-khams wajibi ne akanka kayi nasiha ga wa'annan bangarori guda biyar wanda suka zo cikin wannan hadisi lillahi bi tauhidi shine kayi nasiha ga Allah da kadaitar da shi da bauta wal ikhlasu lah ka tsarkake mushi niyya duk aikin da zaka yi na ibada ya zama to dan shi ne zaka yi babu riya ciki babu sum'a a ciki babu neman yabo babu dan a gani babu dan aji wa ta'atihi wa ta'ati awamirihi kuma ka yi wa Allah maɗaukaki nasiha ɓangaren yi mishi ɗa'a da umarni shi abeban da yi umarni ka bi wa tarki na wahihi ka bar abeban da Allah maɗaukaki ya hana wa tahkimu kitabihi kuma ka alƙalantar da alƙur'ani mai girma zamanto ka ba alƙur'ani mai girma sau da kawa walin rasul sannan nasiha ga manzo sallallahu alaihi wasallama bi ta'atihi wa tiba'i shi ma ka mai biyayya kuma ka bi sunna shi sau da kawa wala alqur'ani alazim bi tahkimihi wa ittiba'i shi ma alqur'ani mai girma nasiha game da shi shine hukumtar da alqur'ani a rayuwarka ta duniya zamanto alqur'ani shine dokokinka wanda zaka bi sau da kawa wa ittiba'ihi da bin shi والإيمان بأنه كلام الله da imani cewa wannan alkur'ani magana ce ta Allah haƙƙan da gaske walaysa bi makhluqin kuma alkur'ani ba halittacce bane ba domin sifa ce ta Allah madaukaki wa nasihatu li wilatil umuri da yiwa shugabanni al'amurra nasiha bitawjihihim ila alkhair na bangaren ka dora su kan alkhairi ka sanya su hanya ta alkhairi wa amrihim bil ma'ruf ka umarce su da kyakkyawan aiki wa nahihim anil munkari ka hane su ga mummunan aiki shi ma da hikima da salo mun baya da hikima ka zo ka iske shugaba kowane iri ne ka zo cikin mutane ka mai nasiha wannan ba ba nasiha bace ba domin ko da gaskiya ce iya ganin iya ji da igiyar mulki zai ga kamar kaci mutuncin shi kuma sai ka same shi daga shi sai kai ko kuma ka samu hanyar da za ka bi in ba ka da hanyar da za ka ku gamu to game ga yawa wanda suke da alaƙa da shi mai nasiha wa alaikum salam tabbat baya halitta ka zagi shugaba kowane irin shugaba ne saboda ba zai amfanar da kai da komai ba sai shar domin ka tsine yawa shugaba Allah madaukaki ya karɓar addu'arka ka tsunduma al'umma cikin bala'i shi yasa na daga tafarki na sunna ahlus sunna wal jama'a yi wa shugabanni addu'a ta alkhairi Allah shirye da su saboda shiryar su shirya al'umma ce lalacewa su lalacewa al'umma ce domin su ne za su yi umarni idan an kibi su sasanta mulki sai malami baka da sandan mulki wani ne naka kawai amma su za su tirsasa mutum da karhi iya so baya so ya buduka to idan su nagartu kiran za su yi umarni da kyakkyawan aiki ne kuma abi in kuma suka lalace to shi kira al'umma ta lalace na'am qala bil ma'ruf wa nahihim 'anil munkar bil asalib al hasana da salo kyakkyawa wa bid du'a ilahum ga yana ya kawo kuma da musu addu'a bi zaharil ghaibi shi ma a boye ba sai kaga sarki ba ko wani Allah ka ja dogo addu'a kai ta shawa a'a kai ta kai kare sallah ka kada cikin sujada mai addu'a Allah shirye shi Allah ya tabbatar da shi akan gaskiya da adalci da sa alkhairi ga al'umma domin duk lokacin da kawa wani dan uwanka musulmi addu'a a koyi bai sani ba wani bai sani ba Allah maɗaukaki zai wakiltar da wasu mala'iku suna cewa amin walaka mithlu Allah karɓa kuma kana, kana da kwatamcin abin da ka roƙawa ɗan wanka da su. Amma da zaran ka zo ka buɗe shi kenan ba ka da wannan gajiya ta mala'iku wanda za su wa su ma addu'a. Kuma wannan shi ya yi kusa da ikhlas yi don Allah. Nan kayi abu, ban ka saurara wanda bai iko ya hudu wani abu ya baka ko kayi ne dan Allah kawai Allah ne zai sa kauta ma ka nam qalawa bi asalimin hasana wa bi du'a'i lahum bi zahri al-ghaib anna Allah an anna Allah yuwaffiqahum cewa Allah ya datar da su akan tafarki na gaskiya da riƙon adalci tad'u li wilatil umur kana wa mushugabanni addu'a اللهم وفقه وفقهم الله كداتر دسو اللهم اهدهم سواء السبيل الله كشريت دسو تفرقي داتتشي ميكاكي اللهم اهدهم للحق كشريت دسو كبن غسكيا اللهم اعنهم على تنفيذ تنفيذه كتيما كامس ابو زرتر da wannan gaskiya da adalci fi ayi makanin a kowane wuri hatta walau kunta fi biladin kufa kafira ko da kana garin kafirai ne yi musu addu'a Allah shirye da su. Tadu Allah bi an yahdiyahum lil haq shiryar da su akan gaskiya. Kuma subhanallah wani al'amari za ka ga a galiban wanda za su yi ta zage-zage, su zagi hukuma, su zagi wane ne, ka duba ka ga su ma ba su tsallake ba da abin da suke zagin hukuma kan shi. Ba dai zalunci ba ne ba, su ma shugabanni ne a cikin shi. duk wanda ka ba wani abu na haƙƙin al'umma inda ka damƙa mashi a matsayin ya yi rabo koyi wannan sai ya yi zalunci a ciki ina kai ga ɗan abin da aka baka bai taka karya ba ba wane ka rage ko rabawa wa'annan ka raba rabi ka sa rabi aljihu to ina ga wanda ragama dukiya ta ƙasa gaba ɗaya a hannun shi take inan kowa daidai da abin da yake samu ne wancan ya handamu miliyarori kai ka handamu a cikin dala ɗari ka handamu dala ishirin mai bambancin babu nam tabbat kuma ba wai an ce zalimci ba a tabbatar da mutum akan zalimci a'a dai a zalim zalimci yake aje a mai nasiha sanya shi hanya wannan haƙƙi ne kuma ba a bar mutum akan barna akan zalimci kowa ne dai kuma kamar yadda malaye bayani da salo mai kyau yadda mutum za a ji a saurara a karba. Ta makala ba'adun nasu kamar yadda wasu shashen mutane suke cewa ya Rasulallah ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, ina dausan kafarat wa atadat, kabilar dausa ta kafarce kuma ta yi ta'addanci, ƙala Allahumma dausan wa bihim Allah maɗaukaki ka shiryar da daus kuma ka zo da su. Fahadahumullah wa ja'u wa aslamu. Allah maɗaukaki ya karɓa addu'a manzo sallallahu Alaihi wasallam. Suka Allah ya shiryar da su kuma suka zo suka musulunta. Wa minan nasihati lillahi wa lil ibad na daga nasiha ga Allah kuma ga bayi ta'limul jahili wa irshadid dhal. Ilmantar da jahili da shiryar da batacce wannan nasiha ce ga sauran sauran gaba gari wal amr bil ma'ruf umarni da kyakkyawan aiki wan nahyi anil munkari da hane ga mummunan aiki bil hikma da hikma domin haka Allah madaukaki ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana jadilhum billati hiya ahsan Na'am. bil hikmati wal kalami tayyib da kyakkyawan magana wal usulub al hasan da salo mai kyau la bil unfi wa shidda ba da tsanani ba hallau da tsanani domin duk lokacin da ka zo da tsanani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsanani bai taba shiga cikin wani abu sai ya lalata shi shi kuma yi tabshi bai taba shiga cikin wani abu sai ya kawatar da shi anan malai ya tsaya akan taliki kan wannan hadisi قال المؤلف رحمه الله باب في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر babi wanda yake bayanin wajibcin umarni da kyakkyawan aiki da hani game da mummunan aiki kuma ya ka shiga kalkashin nasiha domin nasiha ta kumshi umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wannan aya na daga cikin ayoyin da take bayanin wajibcin tashi da umarni da kyakkyawa aiki da hani da mummuna aiki dole ne a cikin al'umma a samu wasu ɓangare wanda za su yi su kira mutane zuwa alkhairi addini gaba ɗaya addinin musulunci za su yi umarni da kyakkyawan aiki su yi hani da mummuna aiki kuma kowa daidai gwargwadon abin da ya mallaka na ilimi kowa ya shiga wannan zai shiga cikin wannan domin ba wai kawai sai malamai ba a'a duk wanda Allah maɗaukaki ɗora mai nauyin wani to wannan aya na da alaka da ita uba ne a cikin gidan shi dole sai ya yi umarni da kyakkyawan aiki da hali da mummuna aiki shugaba ne a ma'aikata dole sai ya umarni da kyakkyawa aiki ya yi hari da mummuna aiki mai mulki ne a cikin mulkin shi kasar shi dole ne sai ya yi umarni da kyakkyawa aiki ya yi hari da mummuna aiki kuma daidai gwalgwado kowa daidai da gwalgwadon ilimin da yake da shi wayan hauna anil munkar wa ula'ika humul muflihun kuma wa'annan wanda za su tashi da irin wannan aiki su ne marabbanta wanda suka rabbanta Allah madaukaki na cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas kun kasance hiyayyan al'umma wadda aka hutar da ita daga mutane ta'muruna bil ma'ruf da sababin mene domin ku kuna umarni da kyakkyawan aiki wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna hanawa ga mummuna aiki da al'ummar da aka samu babu wanda a cikinta zai ce abu kaza Allah ya ce a yi kaza Allah ya hana kaza ko maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da kaza ko ya hana abu kaza to wannan al'umma halakaka ce wa dalilan haka Allah madaukaki ya halakar da wani bangare na Yahudawa domin ba sa umarni da kyakkyawa aiki ba sa hani da mummuna malami iya ganin banna ba zai tashi ba yayi wa'azi ko kuma iya ga wani sakaci na al'umma wanda suke gama da ibada ban Allah ba zai ba umarni da shi kawai shi abin da ya sa gaba aljihun shi kawai wannan kuma ya tauye haƙƙi na ilimi domin amfanin ilimi karatu shi ne aiki da shi karanta shi da aiki da shi wa ta'ala Allah madaukaki yake cewa خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن المش... عن الجاهلين وزال صلى الله عليه وسلم كي ركو درن غمي دان an cuce ka kai rangwame gafartawa mutum ka yahi mishi wa'mur bil urfi kuma kai umarni da kyakkyawan aiki al urfi bi wana al ma'ruf wa a'rid anil jahilin kuma ka kauda kai ga wawaye wanda suka zama to jahilai ne kuma dole a rayuwa sai da haka dole bakka mai da martani akan komi in ba haka ba za ka kashe ga mutum ya kasance kamar karan burtali komi ya gani sai ya haushe a gaji wani abin kana ji za ka ji ka ji kamar baka ji ba kai kamar baka ji ba ka gani kamar kai kamar baka gani ba dai hakkin ka bane ba ba na Allah ba to da sauki wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar mu'minai maza da mu'minai mata shashansu majibaccan shashi ne masoyan shashi ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawan aiki wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hani ga mummunan aiki haka Allah madaukaki na cewa lu'inal ladhina kafaru min bani isra'il ala lisan daud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alu Allah madaukaki yake cewa Allah anti wa'anda suka kafirce daga banu isra'il absa halshan daud alayhi salam da Isa ɗan Maryam salam dalilin mene zalika bima asaw dalilin abinda suka saba wa dokoki na Allah madaukaki wa kanu ya'tadun kuma bugo da ƙari suna ta'addanci kanu la yatanahuna an munkar sun kasance ba sa hani ga wani abin da ya zama to mummuna fa'aluhu wanda suka aikata shi ba wanda yake hani ga wani abin da aka gani na mugun abu labisa ma kanu ya fa'alu tir ya munana abin da suka aikatawa Allah madaukaki na cewa wa qulil haqqu min rabbikum ku hadi gaskiya daga ubangijinku faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda yaso ya yi imani wanda ya so kuma ya kafarci da cewa wannan aya ba tana nihin ba kawai in ka ga dama ka yi imani in ka ga dama ka kafarcewa Allah a'a kama abu ne wanda ka shedi ne gatse ne kadda ka sake ka kafarcewa Allah maɗaukaki ka bi umarnin da Allah maɗaukaki ya yi ko hani ko umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya hana Wakala ta'ala Allah maɗaukaki na cewa fasda bima tu'mar ka zartar da abin da aka umarce ka da shi. Kala ta'ala Allah maɗaukaki na cewa an jaina alladhina yanhauna 'ani su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun. Mun tsiratar da wa'anda suke umarni suke hani game da mummunan abu sannan kuma muka damƙi azzalimai da azaba wulaƙantacciya mai tsanani bima kanu yafsuku na abin da suke tsallakewa na dokokin Allah madaukaki domin fasikanci shine tsallake doka ta Allah madaukaki wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma mala yace ayoyi a cikin wannan babi suna da yawa ayoyi ne kuma sanannu وأما الأحاديث كما ده حدثي فالأول حديث نفرق عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أنسى مونا حديث لغا أبو سعيد الخضري وان يبدأ الله تكار تبتع قريش قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم ذا الله وان سيدا يا الله دا منشن شسكار تبتع قريش ناتشيوا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده dukkan wanda ya ga wani mummuna abu wanda baya da kyau shari'a ta ce baya da kyau falyughayyirhu bi yadi to ya canza shi da hannun shi kana da ikon canzawa to kada ka bar abu wani munanna kada gani ka kyale canza da hannunka fa illam yastati idan mutum ba zai iya canza shi da hannu ba saboda baya da iko to fa bi lisanihi ya canza wannan abu da halshen shi shine ya faɗi doka ta Allah Allah wa ya ce abin nan baya da kyau haramun ne akwai zunubi sakamakon shi narkon azaba fa illam yastati fa bi qalbihi mataki na uku idan ba zai iya ba da hannun shi ba zai iya hanawa da hannu ba ba zai iya hanawa da halshe ba to ya yi kyamar wannan abu a cikin zuciya shi domin babu abin da ya yi zahi kaga doka ta Allah maɗaukaki an taka ta ba ka iya canza ta zamanto abin da za ka iya sai dai kawai ka yi ƙyamar wannan abin da ake takawa na doka Allah maɗaukaki wa zalika a za'aful iman wannan yanayi da mutum zai shiga shine mafi raunin imani amma yanzu sai ka ga mutum ya ga mugun abu ya ɗauke shi kamar ba komai ba ba abin da ya dame shi kaga kawai ya zama abin ya zama ya ji ya zama jiki to wannan kuma na daga cikin mafi raunin imani duba ka kai kyama abin shine mafi raunin imani to idan kuma ba ka baka kyama abin me ya kasance abin akwai hadari da yawa rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi الثاني حديث نبي عن ابن مسعود رضي الله عنه حسب وانا حديث daga Abdullahi dan Mas'ud wanda da Allah ta kara tabbata a gare shi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace lalle manzo Allah wanda tsira da mutunci Allah su kara tabbata a gare shi ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi athrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم yake cewa babu wani annabi wanda Allah madaukaki ya aiko shi a cikin wata al'umma gabanina face sai iya da daga cikin wannan al'umma iya da wasu mutane zaɓaɓɓu masoya wanda suka yi imani da shi, mataimaka wanda za su agaza mashi absarin shayar da wannan addini nashi a bisa kafirci. Wa ashabun da abokai ya ku zuna bi sunnatihi wanda za su yi riko da sunnashi, tafarkin shi. wa yaqtaduna bi amrihi suna kwaikwayon suna jayuwa da umarnin shi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun sannan bayan haka wasu mutane za su maye su wancan su gushe ƴaƴa da jikoki su zo yaquluna ma la yaf'alun aka suna faɗin abin da ba su aikatawa mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza ko za mu yi za mu yi kaza za mu yi kaza amma kuma ba sa aikata ba kuma yanayin da muke ciki kenan wai fa'aluna ma la yu'marun suna aikata abinda ba umarce shi ba babu umarni na Allah da manzo su aikata faman jahadahum bi yadi fa huwa mu'min dukkan wanda ya yaƙe su ya jihadi ya yaƙe su da hannu to wannan mu'mini ne wa man jahadahum bi qalbi fa huwa mu'min wanda ya yake su da zuciyar shi shi ma mu'mini ne wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min wanda ya yake su da halshen shi fa huwa mu'min shi ma mu'mini ne walaysa wara'a zalika min al-imani habbatu khardal babu wani daidai kwayar gadagi na imani kuma bayan wannan na wannan hadisi na ƙara marawa wancan hadisi na farko baya rawahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi a salisu hadisi na uku an abil walid ubadata bin samit radiyallahu an an samu wannan hadisi daga baban walid alkunya shi ne sunan shi ubada bin dan samit wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi college bayana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا على أثرة علينا وعلى ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواها عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه ya ce mun yi wa manzala sallallahu alaihi wasallama mu baya ala sami wa ta'a absa saurarawa da umarni na shugabanni ko malamai a cikin abin da ba saban Allah madaukaki ba fil usri wal yusr a cikin yalwa da cikin tsanani kenan a cikin duk halin da muke ciki halin yalwa halin tsanani in an umarce mu da kyakkyawan aiki dole mu bi an hane mu da mummuna aiki dole mu bi wal manshati a lokacin da muke da kuzari da karkasi mu bi wal makrah kuma a cikin abin da muke kyamama dole mu yi biyayya akan haka nan inda ba saban Allah bane ba wa ala atharatin alaina kai har abu sa fifitar da wani da zai yi a kanmu mai haƙuri wa'ala Allah nunazi al'amura ahla kan mu yi jayayya ga wanda al'amari yake hannun shi mai mai jayayya a cikin al'amarin shi a cikin mulkin shi haƙƙin shi ne ya ce abu kaza kaza ne kan ya ce kan mu ce a abu mu yarda ba Allahumma sai dai in saban Allah ne illa an tarau kufran bawahan da sharadi sai dai in kun ga kafirci wanda ya zama to karara ne to wa anan fa babu sababu sauraron saurare babu biyayya a wannan indakum min Allah ta'ala fihi burhan shi ma kuna da dalili daga Allah madaukaki cewa wannan wa abu kafirci ne to anan kuma babu saurara babu sam'uta wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna haka nan mun yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya abu sa mu hadu gaskiya duk inda muka kasance ba dai gaskiya bace ba hadin ta zami wala na khafu fillahi laumata la'im kuma ban ma jin tsoron wani mai zargi zargin mai zargi game da abin da ciki abu ne na Allah madaukaki muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi malai yayi tafsirin wasu lafazza al-manshat wal makrah bi fath mimihima da yiwa mimikin su guda biyu fata manshat da makrah ai fi sahli wa sa'b a cikin sauki da tsanani والأثرة الاختصاص بالمشترك rubda ciki da dukiyar da ta zamanto ta kowa da kowa ce mutum ya kaya ne na jama'a ya ɗauke ya maida na shi ba a ce ba ba zalunci zalunci ne kuma sai Allah maɗaukaki ya tambaye shi akan wannan kuma haƙƙi ne na al'umma amma kuma kai ya zamanto mu zo mu huto mai ta buge-buge mai ta ƙone-ƙone kayanmu ne za mu ƙona kuma ba abinda za a yi da ba wakat sabaka bayanuha mala yace kuma bayanin wannan bayanin ta ya gabata bawahan bi fathil ba'il muwahhada bawahan ba yawahan ba kuma ba tawahan ba da ba wadda take da da da daya kasa ba'daha wawun bayanta akwai wawu thumma alifun sannan alif thumma ha'un sannan ha muhmalatun wadda ta zamanto ita ma ba ta da ba jimun ba ba ha'un ba ha'un ai zahiran wanda ya zamanto karara la yahtamilu ta'wila wanda babu wani tawili da zai kumsa na ga sai mu tsaya akan wannan hadisi na hudu san cewa lokaci ya kurato abinda muka hodi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk